الظن وأخواتها انصب بظن المبتدا مع الخبر وكل فعل بعدها على الأثر كخلته حسبته زعمته رأيته وجدته علمته جعلته اتخذته وكل ما من هذه صرفته فليعلم نعم من هذه صرفته فليعلم ك... نعم نعم كقولهم ظننت زيدا منجدا واجعل لنا هذا المكان مسجدا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الصميم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau juma'a tara ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya yi muwafaka da 17 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun littafin a addurratul bahiyya nazmu al'ajin rumiya ta yahaya al'amuriti sharafuddin yahaya al'amuriti rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na goma sha tara kenan a cikin karatutukan wannan littafi mai albarka to bayan mun yi inna da 'yan uwanta mun yi kana da 'yan uwanta mun ji ayyukansu game da mubtada da kuma labari cewa dukkaninsu suna daga cikin nawasikhul mubtada wal khabar to haka yau za a yi zanna da 'yan uwanta sai dai ta fuskar aiki ita zanna ta bambanta da kana da 'yan uwanta ta bambanta da inda da 'yan uwanta domin kana da 'yan uwanta dukkaninsu suna shiga ga mubtada da labari suwa mubtada rafa sannan suwa labari na saba su kuma inna akasin haka suke yi suna yin nasba ga mubtada su yi rafa'a ga labari to ita kuma zanna duka nasaba ta kai musu sai su zamo mafa'ulai guda biyu nata saboda haka ita zanna da yan uwanta tana da almaf'ulul awwal tana da almaf'ulus sani almaf'ulul awwal shine almubtada almaf'ulus sani shine khabar to shine malam yace insib bi zannal mubtada ma al khabar insib kai nasaba al mubtada ga mubtada ma al khabar tare da labari duk kai musu nasaba bi zanna da fi'ilin zanna kai musu nasba to amma zannan nan idan ta zamo da ma'anar yaƙini ba ma'anar lamuncewa ba akwai zanna da ma'anar na lamunce kaza eh yawwa ma'ana zanna da ma'anar za'ama za'ama na lamuncewa to to ba ma zannan nake son yi magana ba na shigar da za'ama ciki wato zanna din nan idan ta zo da ma'anar yaƙini sannan take take aiki ga ainihin shi almubtada da kuma labari bayanin shi za'ama zai zo za'ama shi ne adda ma'anar yana aiki aikin zanna idan ya zan yana da ma'ana ta ita zannaɗin ta yaƙini in kuma ya zo da ma'anar lamun cewa na lamunce kaza za'amtu kaza kana nufin ba- bi ma'ana ka lamunce ka ɗauki nauyin zaka ba da kaza ko zaka yi kaza to wannan mafi'uli guda kawai yake bukata to shine mal ya ce zaka yi nasba ga mubtada da labari da shi zanna hakanan wa kulli fi'ilin da haka kowane irin aiki ba'ada ha da ya zo bayan ita zanna ɗin na alal asar shi ma yana bisa ga sawu na zanna yana nufin ‘yan uwanta kamar yadda take nasaba ga mafulai guda biyu to haka su ma ‘yan uwan babu mi babu saɓani ko ina misali ya ce ka khiltuhu ka khiltuhu kamar ka ce khiltuhu ko ko hasibtuhu ko za'amtuhu dukkaninsu wa'yannan da ya ba da misali sukan zo su yi aiki irin aikin zanna khiltu kala biyu ce akwai khiltu da ma'anar zato an gani tsammani ina tsammanin kaza to ba ita ake magana ba anan misali in ka ce a khiltu zaidan ko ma'ana ina zaton zaidu a ko kuma ina tsammanin zaidu to wannan ya sha bamban da ka ce khiltu zaidan ka'iman ko khiltu zaidan aliman ko khiltu zaidan jalisan ma'ana abin da kake son ka tabbatar nan ka tabbata cewa zaidu zaune yake ko tsaye yake ko kuma malami ne to haka ita ma hasibtu ita ma kala biyu ce akwai hasiba da ma'anar tsammani akwai hasiba da ma'anar tabbatarwa ko da ma'anar zanna to in ka zo da hasiba ta tsammani to wannan tana buƙatar mafa'uli guda an gane yawwa kamar can a yi hasabu annama lahu a khaladahu to can waccan hasiba ta zato ce ba ta yaƙini ba ce saboda hat- haka ita ba ta buƙatar mafi'uli guda biyu mafi'uli guda take buƙata ya wadatar da ita an gane ku to wannan shine abin da yake saboda haka zaka iya cewa hasibtuka qa'iman kaɗin nan shine al-maf'ulul awwal qa'iman shine al-maf'ulus sani ko hasibtu amran eh yawa ɗaliban ko jalisan ko ka'iman duk yadda dai ka ga dama to in ka zo li'irabi sai ka ce zanantu zaidan ka'iman zanantu zanan sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni littisalihi bi ta'id damiri wa ta'ud damiri barizun muttasilun mabniyun ala dammi fi mahalli raf'in fa'il زيدا سيكتشي المفعول الأول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد قائما كو جالسا كو عالما كو طالبا سيكتشي المفعول الثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهكذا كي الإعراب تو هكذا كتشي غزا عمتو za'amtu za'amtuka ƙadiman ko za'amtuka ƙari'an ko za'amtuka ɗaliban to amma sharaɗin aikinsu idan ba a yi alfasulu tsakanin ita zanna da wa'annan ma'amulai nata ba in ka shigar da wani abu tsakaninsu to wannan aiki nasu ya abin nan ya ya rushe hakanan idan kuma kan rabe su ma'ana kan rabe ma'amulan nata ka shigo da zanna tsakiyar su to shi ma nan ba za su yi aiki ba kamar ka ce zaidun zanantu ka'imun to nan ba za ka ce zaidun zanantu ka'imun ba saboda baka kawo su ala tartibi ba sai in ka ce zanantu zaidan sai ka ce ka'iman amantun da ka ce zaidun zanantu ka'imun dole ka ce ka'imun an gane wannan ko ko kuma kace zaidun qa'imun zanantu sai ka gabatar da ma'amulan kamin zanna to shi ma nan zanna ba za ta yi aiki ba ba za ta yi aiki ba za a jefar da aikinta an fahimci wannan to wannan shine abin da yake magana a nan to sai ce ra'aituhu haka nan ra'aitu ra'a kala uku ce akan ce ra'a bi ma'ana ya ga abu da ijiyarsa kama ka ce ra'aitu shamsa to wannan ta hataju ila maf'ulin wahidin maf'uli guda take bukata akwai ra'a wadda take da ma'ana alhulmiya ta mafalki inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin to wannan ra'a duka ba ta ido bace alhulmiya ake kiranta ta mafalki an gane wannan ko yawwa ita ma tana buƙatar mafa'ulai guda biyu inni ra'aitu ahada ashara kaukaban an gane ko to haka wasu malamai suka ce wasu kuma sun ce a ita ma maf'uli guda take ya wadatar da ita saboda haka zaka iya cewa ra'aitu kaza a mafalki ba dole sai ka kawo maf'uli guda biyu ba sannan akwai ra'a da ma'anar alima akwai ra'a da ma'anar alima ita ba za ka fassara ta da gani ba misali ra'aitu zaidan aliman na san cewa zaidu malami ne kaka ce na ga zaidu malami can haɗin mawaƙi ra'aitu laha akbara kulli shay'in na gani ba za ka fassara da ya ga Allah ba ra'aitu laha na san cewa Allah akbara shine mafi girma game da kulli shay'in dukkan komai to ita ta hataju ila mafu'ulaini saboda tana da tana taradufi da zanna to shi yasa ake kawo mata mafu'ulai guda biyu to ya danganta me a siyaki siyaki shi zai nuni kan cewa wannan ra'a basariya ce ko hulmiya ce ko ko wadda ke da wadda ke da ma'anar alima ce sannan wajattuhu haka na akwai wajada amma wajada kashi biyu ce akwai wajada da ma'anar asaba wajattul mala ai asabtul mala na samu kuɗi to ba ita ake nufi ba anan eh ba ita ake nufi ba ana nufin wajada da ma'anar alima ita ma wajada da ma'anar alima kamar ka ce wajattu zaidan aliman ko jalisan na san cewa zaidu malami ne ko zaune yake ba za ka ce na samu zaidu zaune ba an gane ko domin waje da ma'anar asaba ta hataju ila mafi'ulin wahid ana fahimtar wannan kamar can wa wajadu ma amilu hadira to kaga wannan ma'anar asaba kenan eh ma'ana sun samu abin da suka aikata ga shi halarci to wannan shine to haka in ka ce wajadtullah tawwabar rahima ma'ana na san Allah mai karɓar tuba ne ko mai jin kai ne kaka ce na samu Allah mai yawan karɓar tuba mai yawan jin kai a'a ba haka ake nufi ba haka nan akwai alimtu ita ma alima kashi biyu ce akwai alima da ma'anar arafa eh arabtu na san kaza to akwai alima da za ta zo tana taradufi da wannan akwai alima kuma da ma'anar yaƙini na tabbata misali kamar ka ce alimtuka jahilan na tabbata kai jahili ne na tabbata kai jahili ne to wannan shi ne amma in ka ce alimtul mas'alata to wannan bai ma'ana ka san wannan mas'ala ko alimtun nahawa to wannan da ma'ana arafa ce da ma'anar arafa ce to sai malam ya ci gaba da cewa waje altuhu hakanan ja'altuhu ja'ala ta ma'anar sayyara akwai ja'ala da ma'anar halaka akwai ja'ala da ma'anar sayyara an mai da kaza kaza kamar ja'altul khashabata kursiyan na mayar da katako ya koma kujera eh na mayar da katako ya koma ya mayar da kujera ko to wannan kenan to sai ce haka nan ittakhaza ma'ana ittakhastuhu ittakhastuhu ita ma ittakhaza kashi biyu ce akwai ittakhaza ma'anar ka rike abu hmm? bi ma'anar akhaza shay'an ya rike wani abu da hannunsa akwai ittakhaza ita ma da ma'anar sayyara eh yawwa kamar misali ka ce ittakhastuka sadiqan na mai sheka aboki واتخذ الله إبراهيم خليلا الله يا ما يرضى النبي إبراهيم مسوي بيارك النبي إبراهيم مسوي wannan rashin fahimtar larabci ne to sai ce wa kulli ma min hazihi da duk wani fi'ili daga cikin af'alu dinnan da mun ka kawo ma sarrafta ka juya shi kila kan mai sai a fi'ili fi'ilun mudari'un ko kan mai sai fi'ilu amrin ko kan mai sai mazdari to zai yi wanga aiki tun daga ita zanna din nan har zuwa ƙarshen wa'annan afa'alu da an ka ambata eh misali za ka iya cewa zanni zaidan ƙa'iman madadin zanantu zanni zaidan ƙa'iman za ka iya faɗan haka an gane to shine abin da yake nufi anan wa kulli ma min hazihi sarraftahu duk wani fi'ili da zaka juya shi kamar sai wata kala dai to zai yi aiki fal ya alama shi mai karatu ya sani ko fal ya ulama a san haka ina misali ka kaulihim kamar zancensu misalin na farko kenan zanantu zaidan munjida na zata cewa zaidu mai kawo alkhairi ne ashe ba haka ba ne bai da alheri to kaga nan zanna an kawo ta da ma'anar fi'ilun madin ko to haka za ka iya cewa Allah na hazal makana masjida kaga ija'al ba a ce ja'ala ba kaga an sarrafa shi daga siga ta madin ya koma zuwa ga fi'ilu amrin ija'alka ka mayar muna da almakana wannan bagire lana gare mu masjida ya koma masallaci saboda haka iji al'anan bi ma'ana sayyir to wannan shine saboda haka wannan shine aikin zanna da kuma ‘yan uwanta, to shi yasa a nan ta yi taradufi da kana, can ma kana mun ji cewa ko da an sarrafa ta daga fi'ilun madin ila fi'ilin mudari'in ila fi'ilin amrin ila mazdarin za ta yi aiki, to haka ita ma zanna take, ba wai sai in kaga zanna ko ja'ala da wannan siga ba, ko ya zunnu ka gani. in dai tana ɗauke da wannan ma'anar to za ta yi aiki eh? misali ya zunnu zaidun khalidan ka'ima dole sai ta zo da wannan aiki in dai tana da wannan siga ta yaƙini to shi yasa ake kiran su da afa'alul qulubi ayyukan zuciya saboda su suna aiki ne da zuciya eh? ko dai yaƙini ko shakka da abin da ya kama da wannan to can ibnu malik haka ya ambace su a fa'alul kulubi da sauran malamai na nahawu haka suke kiransu to sai mu tsaya nan wani sati in mun dawo sai mu ci gaba da bayani akan anna'at subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh